الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا يومنا لتننكو ثلاثة أشرين دا دقيقة وتر رمضان أشرين دقيقة وتر رمضان هجرة وزن سيرة وزن رحمة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da goma ne ko na turawa goma ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi musallam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara ba tare da wata hujja ko dalili ba kamar yadda suka faɗa da bakinsu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun ɗauko bayani a aya ta abin nan 95 a cikin suratu yunus a shafi na 219 mun koro da bayanai sai lokaci ya bude halinsa to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar amma sai mun koma wato aya ta 94 saboda bayanan haɗe suke ko ba haka ba wani lokacin ya zama to bayanan na haɗe dole sai ya kan koma baya to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين نعم كما يد muka sani muna dan tabo waɗansu matsaloli da suka shafi wato azumi na zamani alqadaya almu'asira kenan ko abin da suke cewa almustajiddatul asriya da abin da ya kama da haka to a daga cikin abubuwan da muke tattauna a kan su mun zo akan abubuwan da suke fita daga jiki bayan mun yi bayanin waɗanda ke shiga jiki waɗanda aka yi magana kansu waɗanda ke karya azumi da waɗanda ba sa karya azumi to a yau daga cikin abubuwan da suke fita shine cewa ga jikin ɗan adam ikhrajul maniyyi li aghradin ilajiyya a fitar da maniyyi daga jikin mutum saboda wato wasu bukatoci ko wasu manufofi na magani ko ko waɗanda ake da su a likitanci na fata ana fahimta ta ana iya fitar da maniyin mutum saboda a duba a gani shi na ɗauke da ƙwayoyin halitta ko babu saboda lokaci miji baya haihuwa mace ba ta haihuwa sai a duba a auna maniyinsa a auna nata a gani shin ƙwayoyin halittan shi ne yake da matsala don a ba shi samun masa magani ko ita take da matsala don ana irin waɗannan gwaje-gwaje na fata ana fahimta ta da sauran abin da ya kama da haka to sai suka ce yanzu a likitance yujadu thalathatu turuqin listikhrajil maniyyi akwai hanyoyi guda uku da ake bi wajen fitar da maniyyi a likitance an gane ko to sai sun ka ce na farko al'ula ikhrajul maniyyi min khilali sahbihi bil ibari bil ibari da alhamza ne ba bil ibar ba wancan na ainu an gane ko a fitar da maniyyi ta fuskar al'ibar jam'i ne na ibra ibra shine wato allura bi tariqatin ya'rifuha ahlul ikhtisas an gane ko wanda ma'abuta sani sun san da wannan bi haythu yakhruju al-maliyu min duni shu'uril ash-shakhs bil ladha za a sa wato annura ne a jayi ke maniyyi su yanzu likitoci suna wannan aiki to idan an ka jaye ki wannan maniyin za a yi mai mutum wata allura ne watakila za a yi mai mutum wata allura wadda allurar za ta sa ba zai ji ciwo ba lokacin da maniyin zai zubo sai a sa allura sai a jaye ko ko tana yi wasu auna daidai inda maniyi yake a cikin jikin dan adam na'ura ta nuna musu daidai wurin sai a yi allura a kashe wurin sai a soka allura ta je daidai inda maniyi yake ta jayo shi muna ganewa to kaga wannan dan adam sun ka ce baya jin ma cewa maniyin ya fita daga jikin shi sun ka ce to don haka idan aka fidda mamutun mani ta wannan hanya to a zance wanda malamai suka tafi akan shi shine azumin sa bai kare ba ina fata an fahimce sai kuma hanya ta biyu athaniya kina hanya ta biyu sai sun ka ce istikhdamu jihazin jihazi hazzaz hazzaz fa'al ne daga hazza girgizawa akwai wata na'ura da ake ce ma hazzaz vibrato da ma eh, eh, vibration yana nufin mi girgizawa ko shi suke ce ma vibration mato wata na'ura ce wadda take mai wato mai girgizawa za a iya cewa ko mai abin nan to wannan wata na'ura ce da turawa suka yi yadda ake amfani da ita shine za a ɗauko al'auran namiji hashafa ta namiji kan kan zakarin namiji sai a ɗora wannan na'urar sai a ɗora shi akan wannan na'ura sai ya rinka motsawa yana girgiza muna fahimta ko sai ya rinka motsawa yana girgiza yana girgiza sai ka iske maniyi ya fita domin saboda motsin yake sawa mai maniyin ya fito to sai malamai sun ka ce to wannan taqumu bi tahfizi a asabil mantika tahfiz ba wancan mai wa'un ba tahfiz na har da cewa tahfiz kamar ka ce motsarwa an gane ko ko sakawa tana sawar jijiyoyin da ke wannan yanki na al'aura ta namiji tuthirul hashafa wa min thamma yahsulul inza sai malamai sun ce wahiya mushabihatun lil istimna'i tana kama da istimna'i kamar yadda mutum zai iya sawa hannun shi ya nemi maniyi ya sabko ko ya goga al'aurar shiga wani abu don saboda maniyi ya fita to wannan na'urar ita ma tana nan tana kama da ita tunda ita ma motsa al'aurar shi ne take yi sai maniyi ya fito ina fata an fahimce ni sai malamai sun ce to wannan tariqa ba a yin ta a lokacin da mutum yake da azumi an gane ko saboda mi saboda idan mutum ya yi ta a lokacin da yake da azumi kaga madiyi zai fita bi lazzatin mu'tada jin daɗi zai yi to kinan ku iya ji wannan daɗin azumin sa yayi ya kare hanya ta biyu kuma daga cikin hanyoyin da ake bi shine cewa istikhdamu jihazul qadf ali ba wancan jihazu na hazzaz ba a'a jihazul qadf ali jihaz ne wanda yake na alƙaful ali wanda zai sa ka jefo da maniyi wato al'ali wanda yake shi ala ce kamar electronic ne an yi aiki da shi sun ka ce to likita ne zai sanya misbaran khason bi wasu fatil marid fi jidar sharjil amami wato likita ne zai auna mutum ya ga irin nau'in matsalar da yake fama da ita kuma ga irin yadda ya kamata a yi amfani da wata na'ura to ita na'urar ba ƙasa ake sata ba sata ake sai ta ruhi al'auran namiji ina fata an fahimce ni to shi wannan jihazul ali alladhi yaqum bi tawlid tahyarin kahraba'i yuhaffizu a'sab al-mantiqa zai motsar da su kaga shi ya liƙe ne ba kamar wancan bane shi wancan za a dora al'auran ne akan wannan sai ta motsa shi ko wannan za ta ruhi al'auran ne amma za ta sa yadda za a yi wato sai ta na'ura sai a yi branshanta da kuran ko a sata a socket sai ta juya sai ta fitar da wato maniyi to shi ma wannan malamai sun ka ce idan mutum ya yi amfani da wannan wannan zai sawar azuminsa ya kari domin maniyi ya fita bilazzatin mu'tada to waɗannan su ne matsalolin da za mu iya ɗauka game da shi abin da yake fita mu basu sai zuwa gobe idan allah ya kai mu na rai sai mu zo zuwa ga ƙarshen waɗannan matsaloli sai mu ta yi zuwa ga tambayoyin da kuma ake yawan gabatarwa game da matsalolin da sun ka shafi azumi musamman na zamani su ma a yi bayani kansu in Allah ya so ya yarda kuma ya ba mu iko da dama Allah ya taimake mu malam kuma aya fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik
fa in kunta fi shakkin mimma أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين na'am kamar yadda tafsirinmu yake gabata shine cewa muna farawa ne da mi da ilmi na munasaba sannan asbabun nuzul a jiya duk wannan ya gabata ko ba haka nan bane abin da yasa muka koma wannan aya saboda mu dauko bayani tun daga tushe jiya mun faɗi waɗansu malamai sun ce wannan aya ko waɗannan ayoyin madaniya ne mun kawo hujjoji ta fuskar sanadi da ta fuskar mi ma'ana da yake nuna cewa waɗannan ayoyin makiya ne kawai dai don an ce a tambaye waɗanda suke da ma'abuta littafi shi saurai ɗansa tsammanin cewa wato madaniya ne mun ji wannan da kyau ko sannan mun kawo abin da malamai na ilmul munasaba suka kawo ibnu ashur ya ce tafri'un ala siyaq alqisas allati ja'alaha Allahu mathalan li ahli makka wa idatan bima halla bi amsalihim kenan nan wagga magana kamar matsayin reshe ce an gane ko akan kissoshin da an ka ba mutanen makka na kafiran da sun ka gabata don ya zamanto wa'azi gare su yanzu sai an ka dawo don tabbatar da gaske waɗannan kissoshin duk da yake na ce wannan usulubi ne na qur'ani idan aka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama labarin al'ummomin da suka gabata sai a nuna cewa da ba wahayi bane da ba zai san wannan ba ma'ana alama ce ta gaskiya annabta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya duk bayani ya gabata akan wannan haka ne ko ba haka ba to sai mu dawo mu ci gaba da bayanai gurgudun abin da hali ya basuwa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika in ka kasance daga cikin shakka daga abin da mun ka saukar gare ka ko baka nan bane in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika in kana shakkar abin da mun ka saukar zuwa gare ka muka ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka amma cewa khitabin bai shafe shi ba ba gaskiya bane an gane ko sai dai in sharaɗi ce shi ko sharaɗi baya nuna abu ya riga ya afko ko ba haka nan bane don ka ce in ka zo zan yi maka kaza to ai ba tabbas bane za ka zo an gane ko shi yasa za ku ga wato sharaɗi wani lokaci a larabci yana zuwa an gane ko har zuwa ga abubuwan da ma ba za su yiwuwa ba wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat kaga hada mustahil ina fata an fahimce ni sannan kuma kaga ai Allah yake cewa walaqad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كاغا انكا تشي دا منزا الله صلى الله عليه وسلم ياي شركا كاكو اي منزا الله صلى الله عليه وسلم بي شركا بكم بزي شركا بدا اذن الله sannan kuma annabawa ma Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah ya bata aikin su wannan ba ya nuna sun yi shirka ba mala'iku Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin to mala'iku suna suna suna cewa su alloli ne a gani ba sa cewa da haka dan an kawo sharaɗi kada hankalinka ya tashi in kun tafi shakkin har in ka kasance cikin shakka to manza Allah sallallahu kuma ba cikin shakka yake ba muna ganewa to an ka ce fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik ko fasalil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik bayani jiya ya gabata akan qira'at da suke wannan wuri imam ibnu kathir da imam al-kisai da imam khalaf su sun ka karanta fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ko ba haka nan bane sannan kuma shi imamu hamza idan zai tsaya yake karantawa fasal amma in zai wuce ba zai yi wannan ba da haka sai ka gane abinda ake kira waslan wa waqfan a cikin ilmul qira'at fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi waɗanda suke karanta littafi wato gabaninka ina fata an fahimce ni to anan jiya idan ba mu manta ba mun kawo waɗansu maganganu na malamai cewa da an ka ce fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika ko ba haka nan bane fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ko ba haka nan bane to shikenan sai malamai suke cewa to ya an kai haka alhali wasu sun ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wasu sun ce a'a al'ummarsa ake nufi to in an ce al'ummarsa ake nuhi to da an ka ce mimma an zalna ilaika ya kamata a ce mimma an zalna ilaikum ko ba haka nan bane to sai malamai suka ce a'a ba dole bane sai an ce ilaikum shi saukarwa da wahayi kullum ka rike ga ai wasa da hankalinka in tabe kamar in an ce saukarwa ko an ce wahayi hunaka wahyun bil mubashara wa hunaka wahyun bi ghairi mubashara ko mubasharatan wa ghairu mubashir sannan akwai al-inzal al-mubashir akwai al-inzal ghairu mubashir yanzu in mun ce fa in kunta al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake rito don me an ka ce mimma anzalna ilaika ba a ce mimma anzalna ilaikum ba a'a shi in an ce abinda an ka saukar masa mubasharatan zuwa gare shi mu kuma mu ma an ce an saukar muna amma bi wasitatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala taqiluna kowa an sauka mai da qur'anin ne ha ba haka ake nufi ba ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina yahdharu almunafiquna an tunazzala alaihim suratun a munafikai su ma wahayi Allah ya musu kai tsaye a a ayat da tisu za ta sauka ne game da sha'anin su dan haka nan kaji wani malami ya ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wato ana iya nufin wannan kuma ayoyi suna da yawa kadiba cikin littafin wato abin nan al-as'ilatul qur'anil majid wannan yana daga cikin amsoshi guda biyu da ya kawo cewa annal khitab lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muradu ghayruhu wasu ka ce al-thalith an takuna in bi ma'ana ma ai ma kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik magana ta hudu annal khitab lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma antifaki ash-shakk minhu qat'an aw al-murad bihi ilzamul hujjati ala ash-shakin al-kafirina a'a tana yiwa da Allah ce fa in kun tafi shakkin ai shi aka yi magana amma kafirai ne ake son alazimta ma hujja wani lokaci sai a tambayi wani amma wanda ake son ya bada amsa daban wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin a wa zai bada amsa ita ko ko wanda ya kashe ta an gane ko to shine wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam an gane ko a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq kaga ilzamul hujja ne to su waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarya shi yasa an kace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ajiya mun faɗi maganganu guda uku a ƙarƙashin wannan muka ce to ai waɗanda suke karanta littafi ahalul kitabi akwai waɗanda sun caccanza waɗansu ayoyi ko ba haka nan bane mun ka ce alladina kuma ismul mausul ne kuma abin da ismul mausul yana cikin siyagul umum a cikin usulul fiqh haka ne ko ba haka ba sai mun ka ce to anan akwai amun baqin ala umumihi akwai amun urida bihi al-khusus akwai amun makhsus haka ne ko ba haka ba to a nan cikinsu wanne ne inda duk ahalul kitabi za a tambaya muka ce ba zai yiwa ba duk cikinsu akwai makaryata min alladhina hadu yuharrifuna alkalima an mawadhihi afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ayoyi suna da yawa kan wannan kaga bai yiwa a ce dukkan su sai zaman to kina amun ne ko ka ce makhsusun ana nufin adillai daga cikinsu ko ba ka nan bane ko ko ka ce a'a amun ne uri da bihil khusus tun ma tashin farko Allah adillan yake nufi mun gane wannan da kyau to fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik duk in kaga alladina ta taho galibi in fi'ili ya taho tana nuna illa kana ji da kyau illa yana daga cikin abin da ke sa a gane illa alladina tazo nan sai a gane dalilin da yasa an ka ce ayi abu ko a bar shi da an ka ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba ka tambaye ni masu karanta littafi to wace illa ce ta sa an ka an an an kai wannan umurni ha haw kullun ismul mawsul in ka dauki jumlar shi kana iya fitar da illa an gane ko in dai fi'ilin na tare da ita an gane ko alaramma فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لماذا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقرؤون الكتاب wannan ya nuna ba a tambaye jahili akan abin abin sani ga illa na ta bayyana ko ana tambaye jahili to mu kun jahili da aka tambaya ba da amsa Allah ya kyauta shin illa ta bayyana ko bata bayyana ba shin ana tambaye jahili fasalu ahla dhikri in kuntum hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه shi yasa Allah bai ce fas'al bani Isra'il ba sai ce fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik da Allah dalibai mu ilimin usulul fiqh da qawaid ulumul ala in babu su karatu wani bi rawa shi kai eh to amin فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أكوي قراءة شاذة فاسأل الذين يقرؤون الكتب من قبلك kaga nan al kana iya ɗaukar jinsin abin da an ka rubuta ko kuma alkitaba a taura saboda ta shafi a littattafan da sun ka gabata ina fatan fahimce ni ta kumshi hukumce hukumce masu yawa ko alkitaba injila saboda injila ita ce kafin alkur'ani sai zamanto ta ba da labarin attaura da sauran littattafan ko kuma alkitaba aljinsiya ce waɗanda suke karanta littattafai kenan sai zamanto da qira'a mutawatira fas'alil ladina yaqra'una alkitaba da fas'alil ladina yaqra'una alkutuba a qira'a shadda duk sun haɗe gaba ɗaya domin al tana iya zamantowa jinsiya wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu kaga nan innal insana an kace kuma ba a ce innan nasa lafi khusrin ba kaga aljinsiya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi manzanni littafi guda Allah ya basu asalin shi wa anzala ma'ahumul kutuba ne mun gane wannan da kyau ba shaci faɗi bane in ka kawo magana ka kawo hujja da dalili dan ka ce mu ba mu son iskanci mu ba mu yarda da kaza a'a ba babbar riga ka ta ba mutane tsoro ba ba rawanin ka zai ba mutane tsoro ba ba malamin da ya karanta shi ka zai ba mutane tsoro ba ba kasar da kai yi karatu da ta ba mutane tsoro ba ba jami'ar da kai yi karatu ba ta ba mutane tsoro ba ba malamin da ya aihe ka ba zai ba mutane tsoro ba hujja da dalili kabar cewa a'a ni kasa kaza ni ba a yi min kaza ko diploma din ka diploma din ka bai hishe ka komi saboda ai shi diploma yana shaida ne akan abin da ka karanta to in baka kawo hujja da dalili ba sai kaka da Allah mu daina ba kan mu wahala ƴan uwa Allah ya kyauta to ajiya wajen karkashin fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik akwai wata mas'ala da ni bijiro da ita wadda ta shafi wani ilimi ko wani abu da ake kira cikin ilmu tafsir al-isra'iliyat ba na son in wuce wannan saboda ka'idodin wannan ilimin suna da muhimmanci littafi uku suka yi bayani amma zan kawo ƙa'idodin da sun ka kawo a gurguje sai in faɗi ƙa'ida littafin maƙalatun fi ulumil qur'ani wa usulun tafsir na ustad dr musa'idu tsayya tun daga safha ta 191 har zuwa safha ta 206 ne in ban manta ba ya yi bayani kan zuwa 208 ya kawo wasu abubuwa suke da alaƙa da al-isra'iliyat yake cewa ya faɗi waɗansu maganganu ƙa'idodin suna da muhimmanci mu riƙe su da kyau ya ce awwalan anna ba'da akhbara ba'da akhbari bani isra'ila manqulun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama naqlan sahihan in an ce al-isra'iliyat ana nufin labarin da ya shafi bani isra'ila ya ce waɗansu labarai na bani isra'ila cikin hadisin manzan allah sallallahu alaihi wa sallama suke kenan in hadisi ya inganta ko da labarin bani isra'ila ne ba a kiran shi isra'iliyat don wannan labari gaskiya ne manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sahibu Musa shine al-Khadir ko ba kadan bane to ka gani cikin Qur'ani ba a kira shi Khadir ba fa wajada abdan min ibadina kaga dole ka karbe shi saboda hadisi ne nan ba isra'iliyat zaka cewa ba an gane ko to su waɗanda labarai da ake ce ma isra'iliyat zan zo in yi bayani kansu a cikin littattafai guda biyu da su da zan faɗi ƙa'idodin da sun kai bayani hali guda uku gare su ma alimna sihhatahu mimma bi aidina abinda mun san gaskiya ne saboda abinda yake a hannunmu ma'ana ƙur'ani ya gaskata wannan labarin ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta gaskata shi to wannan a wannan halimi za mu yi dole za mu gaskata don in mun gaskata shi nassi ne mun ka gaskata ma ali wasani abu na biyu ma alimna kadhibahu bima indana mimma yukhalifu shi ko abubuwan da mun ka zo mun ka iske shine cewa ma'ana ya saba ma abin da ke tare da mu na alqur'ani ko sunna to wannan kuma sai mu yi sai mu watsar da shi to sai kuma abu na uku wanda shine ba mu san gaskiyar shi ba ko rashin gaskiyar shi qur'ani bai ce gaskiya bane kuma bai ce ƙarya bane hadisi bai ce gaskiya bane bai ce ƙarya bane wannan menene hukuncin sa to sai sai sai ka tsaya wakka ma'ana ko da ka zo wajen tafsiri ka faɗe shi sai ka ce to wannan bamu samu abin da ya gaskata shi ba bamu samu abin da ya ƙaryata shi ba don haka mu ɗauke shi a wajen isti'nasi amma ba ma ɗauka shi cewa dole sai an yi yadda da shi muna gane wannan to wannan ita ce hanyar da ya kamata mutane su gane shine sun kace al-thalith ma huwa maskutun anhu la min hadha al-qabil wa la min hadha al-qabil fala nu'minu bihi wa la nukadhibuhu ba mu yi imani mu ce 100 bisa 100 haka nan ne kuma ko mu karyata shi to shirin wannan shine malamai sun kace ana iya hikayar shi saboda mi saboda annal manqulu an sahaba an aqallu min al-manqulu an tabi'ina sahab wannan daga cewa isra'iliyat kwata kwata ba a amfanuwa da su malamai sun ce wannan magana akwai kuskure cikin ta saboda mi saboda magabata sahabbai sun ruwaito su kuma ba sahabi guda ba na biyu ihtimalu an yakuna rawaha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam aw amman akhadha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam to shi ihtimali babu ruwan mu da shi tunda bai mu tabbaci ko ga manzo Allah sallallahu alaihi an ka karba anna jazma sahabi bima yaqulu la tasawwar ma'ahu annahu naqalahu an bani isra'ila to sai ya kawo ka'idodi guda bakwai da nake son nuktoci guda bakwai dalibin ilimi ya rike su yace ba'dul umur allati tata'allaqu bil isra'iliyat ya ce to ga wasu abubuwa masu muhimmanci game da su annaha akhbarun la yubna alaiha ahkamun amaliya kenan duk abin da ya shahi aqida ko ibada in ya zo cikin isra'iliyat ba a aiki da shi saboda mu ba a ce mu yi aiki ba da aƙidodinsu ƙur'ani ya tace muna aƙida ya tace muna mi hukumce hukumce mun ji wannan da kyau أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمدوا حكما شرعيا مأخوذا من رواية بني إسرائيل بأسامو رواية دقا مقباتا با سنجي اعتمادي أكم وني hukumci ko sun fitar da wani hukumci karkashin abin da an karwaito daga bani Isra'ila la ya annahu la yalzamu i'tiqadu sihhatiha bal hiya mujarradu khabar ba a cewa dole sai kai imani waɗannan labarai kai ka dauke su matsayin dai labari na yana yiwa ya zama to gaskiya yana iya ya zama to gaskariya anna fiha ma lam yathbut an sahaba bal amman dunahum akwai wadansu abubuwa da an karwaito an kace sahabbai sun karwaito su ko tabi'ina daga bani isra'ila sanadin su bai inganta ba kenan ba dole bane duk abin da an kace sahabbai sun ruwaito gare su ya inganta abu na biyar anna أن تعليق الأمر في بعض الإسرائيليات على أنه لا يقبلها العقل أمر نسبي dan kaga cikin Isra'iliyat an ce wanga abu hankali bai karɓa shi yace amrun ne nisbiyun domin abinda hankalin wani bai karɓa wani na emi yana karɓa shi sannan an shiga babin mu'jiza ai ba abincin hankali kina an karwato mu'jizar wani annabi daga cikin annabi aka cewa ai hankali bai karbarta tunda dama ai mu'jiza ba dole bane hankali yadda da ita na fata an fahimce ni kenan kaka karyata mu'jiza yace anna kathratal kathira fi hadhihi al-isra'iliyat la yuwaddihu amran yata'allaqu bit tafsir galibin abubuwa an ce kasratul kathira yawa kenan wato mai yawa mafi yawa daga cikin waɗannan abubuwan ba sa bayyana abu na tafsiri ma'ana galibi sai ka iske tafsiri na na an yi kaza ko an bar kaza kafin ka samu wani abu na tafsiri wanda misali za a ce a yi isti'ana da isra'iliya qalil jiddan shi ma wajen wani abu ne wanda bai kai ya kawo ba wanda ba dole bane kana iya ɗaukar ibra ba sai ka yarda da wannan labarin ba sannan sun ka ce anna hadhihi al-isra'iliyat min qabilit tafsiri bir ra'yi ana iya sa cikin qabilit tafsiri bir ra'yi tafsiri da ra'ayi ma'ana in ka kawo an gane ko sai ka yi ishtihaji ka ce to an ruwaito daga bani isra'ila sun ce kaza sun ce kaza in kana ga in ka ga dama sai ka karyata sai ka yi ka kawo dalilan da suka nuna cikin nassoshi abin nan ba gaskiya bane in ka ga dama kana iya gaskatawa in kana da dalilan da sun ka gaskata shi in babu haka sai ka yi shirunka la yasihu walau kana min babu tafsiri ayatin bi aya kenan ma'ana dai su isra'iliyat kaji abubuwan da ya kawo to akwai wasu nuktoci guda biyu saboda wannan abu ne mai muhimmanci a fagen ilimi ɗalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan abubuwa kai ya zo ya faɗa yace akwai abubuwa kuma masail ne ta'liqul amr bil isra'iliyat duna rawil isra'iliya idan an ka zo an ka ruwaito labari na bani isra'ila to hukuncin yana komawa ne zuwa ga labarin ba ga wanda ya ruwaito ba daga cikin sahabbai tana yi wa a ruwaito labari daga bani isra'ila ibnu abbas ya ruwaito shi to sai labarin ya zama ba na gaskiya ba to laihin shi na koma zuwa gaba ga bani isra'ila ko ko ga ibnu abbas in ka ce yana koma zuwa ga ibnu abbas kenan ya kamata mu daina amsar riwayoyin ibnu abbas in tabe kenan sai kai hattara da wannan dan akwai ɗaliban ilimi waɗanda za su ce to ai kaza kaza kaza sannan kuma ya kamata a san cewa ba a karɓar aƙida daga cikin labaran isra'iliyat ba a karɓar hukumce-hukumce na shari'a an gane ko to sannan kuma ya kamata ka san daga ina an ka ciro wannan isra'iliya abu ne mai muhimmanci ma'rifatul masdar alladhi nuqilat minhu al-isra'iliya sai al-mawqif min kutub at-tafsir allati tarwi al-isra'iliyat littafan da suka ruwaito isra'iliyat an gane ko kala biyu ne akwai waɗanda su za su ɗauko littattafan da kansu sai su yi riwaya an gane ko mutum ya ɗauki irin littattafai na bani isra'ila waɗanda an rubuta su da larabci misali ya ɗauko gare su mubasharatan akwai wanda kuma cikin littattafan tafsiri zai ɗauko ina fata an fahimci ni tawo don haka dai ya kamata ka san ƙa'idodin da ake mu'amala da su wannan shine maganganun da ya kawo duk ɗalibin ilimin da yake so zai koma ya ga bayanan da ya kawo a fayyace yanzu littafi guda biyu nike son in yi bayani kansu daga nan sai mu wato shiga gaba cikin tafsiri na ayar da za ta zo gaba a cikin littafin dirasatun fi usulit tafsir na ustatu dr kabir yunus daga safha ta 401 zuwa safa ta 428 da kuma littafin at-tahrir fi usul tafsir daga safha ta 141 ya fara bayani kan isra'iliyat ina ganin har safha ta 100 da abin nan 189 ko da 90 ma da ɗaya ya kawo bayani kan isra'iliyat ba ma 100 zuwa 194 mine da nake son in faɗa ƙa'idodi kawai zan faɗa shi ne abu na farko a tarifu bil isra'iliyat in an ce isra'iliyat wani ake nufi da su abu na biyu kaifiyatu tasarrubiha ila turathil islami ya an kai isra'iliyat mu da babani isra'ila ba kuma labaran bani isra'ila sun ka shigo cikin littattafan mu abu na uku a hammu rijaliha in ji ustaz dr kabir yunus su waye suka ruwaito su to galibi na farko isra'iliya nisba ce zuwa ga isra'il shine annabi yaqub kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi to sannan kuma ya sun ka shigo cikin littattafan musulmi ya kamata a gane wannan sai malamai sun ka ce akwai asbabut tarihiyya dalilai na tarihi saboda hijratul yahud ila aljaziratul arab larabawa sun yi yahudawa sun yi hijira zuwa ga jaziratul arab tun lokacin da aka yi yaki wato aka kore su a zamanin da futuhul babiliya wal ashuriya fi filistin lokacin da an ka zo aka yaƙe su a futuh sarki bukhta nasar ya kore su sai sun kayo gudu sun ka shigo cikin hijaz su yahudawa hijira ta biyu lokacin da rumawa sun ka yaƙi wato abin nan sun ka yaƙi yahudawa sun ka zo sun ka yaƙe su sai suka yi hijira to shine dalilin da yasa har suka zo zuwa ga garin madina da khaibar da taiba mun ji wannan da kyau kaga ashe dole na in kun yanzu tunda muna son mu san ta yaushe na larabawa sun ka hadu da mi da yahudawa to kaji asali hijira suka yo har suka zo amma yanzu gashi nan yahudawa suna cewa makka da madina nasu ne sai sun amshe su haka ministocin isra'ila suke faɗa haka kwanakin nan ambasada na ƙasar amerika ya faɗa duniya ta jiya kafin ya faɗa akwai da sun ka faɗa to abu na biyu kuma daga cikin asbabu tarihiyya asfarul arab larabawa suna hijira su yi mi su je wajen kasuwanci li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was sayf sai sun hadu da su sannan kuma hijratul muslimina min makkata ila al-madina abu na uku hijrar da musulmi suka yi daga makka zuwa madina don daga nan ne an ka samu alaka tsakanin musulmi da mi da yahudawa sai kuma al-asbabul ijtima'iyya wan nafsiyya al-asbabul ijtima'iyya asbab na zamantakewa da nafsiyya shine sai malamai suke cewa al-ijtima'iyya tunda akwai zamantakewa da kuma abin nan badawatul arab wa ummiyatuhum laraba sun kasance kafin zuwan alqur'ani ana kiransu ummiyin shi ko mutumin da bai yi karatu ba kullun in ya ga mai karatu yana so ya dan bashi wani labari musamman labari mai ban mamaki yana ɗauka hankalin mata da kuma yara da kuma jahillai shi yasa kaga mai bada kissa kullun an hiso ne gatana da ƙarya don an hiso su sannan sun ce akwai al'asbabul maudu'iyya waddatiyya fajima'uha ittifaqu kathirun mimma ja'a fil qur'ani ma ma ja'a fit tawrati wal injil saboda alqur'ani wanga asbabu ne maudu'iyya kaga magana kan annabi Musa qur'ani yayi magana kan annabi Musa sannan mi at-taura ta yi magana kan annabi Musa haka ne ko ba haka ba to kenan sai an ka samu asbab maudu'iyya to waɗanda asbabu kin ka karanta su mafi yawanci wanda sun kawo riwaya daga sahabbai shine ya kawo ahammu rijaliha dan irin waɗanda abubuwan ba a barin su an kawo daga cikin sahabbai waɗanda sun karwaito daga ahlul kitabi ya kawo mafi abin nan yace akwai Abu Huraira radiyallahu an da Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib sannan kuma akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abdullah ibn Salam an gane ko duk da shi shi ba Yahudi ne Abu Yusuf al-Isra'ili da kuma Tamim bin Aus ad-Dari cikin tabi'i na kuma waɗanda sun kafiyo riwaya akwai ka'ab bin mati' alhimyari wanda ake kira ka'abul ahbar akwai wahab bin munabbih sannan kuma daga cikin tabaqat na tabi'i tabi'ina waɗanda cikin tabi'ina ne akwai muhammad bin sa'ib alkalbi da kuma abdul malik bin abdul aziz ibn jurai da muqatil bin sulaiman da muhammad bin warwan as-suddi to ala ayyati hal su waɗanga labaran na ahlul kitabi kun ga qur'ani ya ce ahlul kitabi sun canza waɗansu wurare ba su canza waɗansu wurare ba ko ba kadan bane to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai yana in kun ka dibi athar yana hana a karba gare su kuma wani lokaci yana cewa hadithu an bani bani isra'ila wala haraj to ya zamu yi da wannan sai malamai sun kace duk abinda ba zai taba aqidar mu ba ba zai taba mi ba shari'a ta hukumce hukumce ba in ka gani in kana iya bada bayani kan shi amma ka tabbatar da yana cikin kowane mataki guda uku in wanda ya karyata nassi na ka karyata shi in wanda bai karyatawa bane ka bar shi to in ka diba kuma cikin littafin at-tahrir fi usul at-tafsir yace al-maqsud bi tafsir al-isra'iliyat kullu ma akhadahu al-ulama an bani isra'il al-yahud wan nasara min akhbar duk labaran da musulmi sun ka karba malaman musulmi su karba daga yahuda da kiristoci na labarai ana ikiran shi mi ana ikiran shi al-isra'iliyat amma cikin dirasatun fi usul tafsir yace wannan mustalah zuwa gaba ya karu har an kara hiye da labaran da ma'ana duk labarin da ba ana hako da ba daga yahudawa daga kiristoci aka dauke shi ba ya koma alaman bil galaba duk abin da za a karbo ga kafirai an gane ko tunda yanzu misali in muka cikin annabawa akwai waɗanda ba larabawa ba kuma yankunan larabawa sun karayu irin su hud an gane ko kuma sai a kira cikin isra'iliyat alhali shi annabi hud bai daga cikin mi bai daga cikin yau bani isra'ila to ya kamata ɗalibin ilimi ya san da wannan sannan kuma ya san yadda ake amfani da al-isra'iliyat don haka in ka san ƙa'idodin sai ka ɗauki littattafan da sun ka tace al'isra'iliyat littafi ne guda biyu manya akwai al'isra'iliyat na abin da hussein a zahabi zahabi na ƙasar misra ba wancan zahabi ba magabaci akwai kuma abu shuhba sun yi al'isra'iliyat sai ka tattaro su ka riƙe waɗannan ƙa'idodi da kacin ma isra'iliyat sai ka tsabbaka waɗannan ƙa'idodin akan waɗannan littattafai tun daga bakar hannasi wannan karatu ya ƙari mun ji wannan da kyau ba mu yarda mu yi karatu cikin duhu mun hiso mu ɗauki ƙa'idodin ilimi mu riƙe mu san abin da muke yi to mi ya kawo mu cikin wannan fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi waɗanda suke karatun littafi gabanin ka tunda an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kaga isra'iliyat dole in sun shigo mu san ta yadda zamu mu'amala da su kayfiyatu ta'amul ma'al isra'iliyat laqad ja'aka alhaqqu min rabbik lalle tabbas gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka haka ne ko ba haka ba a jiya mun kawo istilahat na malaman balaga ko ba ka nan bane mun ka ce wani wuri qur'ani ya ce fala takum minal mumtarina ko ba ka nan bane sannan ko wani wurin ya ce fala takunanna minal mumtarina mun faɗa wanda ya kawo wannan ma'aluma littafin ustaz dr fadil samar ra'i at-ta'bir al-qur'ani a safha ta 158 duk da yake jiya Profesa Sabi ya wani ɗan tambihi wato rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wannan tambihin sai daga baya wato hankali na ya kawo can cikin suratu ali imrana fala takum minal mumtarina ba nunu tawkidul khafifa bace aslin shi wato nunul fi'il ce yadda kamata a ce shine mi yasa an ka akkada fi'ili da nunu tawkidul thaqila a cikin bakara da kuma an'ami da kuma yunusa amma ba a akka da fi'ili ba da nunu taukidu thaqila wal khafifa a cikin suratu ali imran an gane ko sai mun ka faɗa mun ka ce saboda can cikin suratul baqara da an ka ce fala takunanna minal mumtarin wa li kullin wajhatun huwa muwalliha saboda ana tattaunawa ne akan al'amarin alqibla wanda ya tada fitina an gane ko a cikin madina sannan akwai yahudawa masu ilimi kuma mushrikai na tare da su kaga abin yana da min yana da karfi mushrikan makka shi yasa Allah ya ce abin nan wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum yahudawa su ce waɗancan su ce kuma nasku ina ganin yana daga cikin farko farkon nasku wanda ba a saba gani ba kaga yahudawa sun samu dama abin da za su faɗa to sannan kuma fala takunanna minal mumtarina a cikin suratul an'am nan ma ana tattaunawa ne da yahudawa da mi da mushrikan makka kaga mun faɗa sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya adiluna su ne mutanen makka ko ba ka nan bari an ka ba su hujjoji hujjoji daban-daban har an ka kai ga ahlul kitabi wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس nan kuma cikin suratu yunusa nan ma haka ne ana tattaunawa ne da kafirai na makka a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hadha la sahirun mubin ko la sihrun mubin akan sabanin qira'at ha aka zo mi ha aka zo bayani kan yahudawa su ma aka taba su a cikin wannan sura dan kissa annabi Musa thumma ba'athna min ba'dihim Musa tana da alaka ne da yahudawa suna za su iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne don suke da labarin annabi Musa to siyasa an ka ce fala takunanna amma can cikin suratu ali imran muna ganewa yau kiristoci ne sun ka zo a tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qadiyya annabi isa Allah ne ko ba Allah bane kaga ka qadiyya ce mai sauki dan dan adam bai zama Allah Allah bai zama dan adam ko ba kana bane to shi yasa an ka ce fala takum minal mumtari dan ya ce inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takum minal mumtari wannan ai bai bukatar dole sai an jajirce don qadiyya ce ga hili take in ba bata ba ya za a yi dan adam a ce ya koma Allah ko a ce Allah ya sauka cikin dan adam kaga wanga abu na wanda da ka duba zaka gane akwai rudu da hayaniya mun gane ko to kaji dalilin da yasa kuma shi yasa malaman balaga ba suka ce an bambanta tsakanin nunu tawkidu thaqila da al-khafifa a cikin suratu yusuf da ta ce wala illam yaf'al ma amuruhu sai ta ce mi la yusjananna wala yakunan min as-saghirin ta ce la yusjananna ala ramma nunu taukidin mi asaqila saboda tana ganin abu ne mai sauki gare ta ta kai shi a gidan kasu amma wala yakuna min as-saghirin sai ta ka nunu taukidil khafifa saboda ba ta da tabbacin za ta iya kaskantar da shi kana iya daure mutum amma ba za ka iya sawo ya kaskanta ba bal ma daurin na iya sawo ya samu daukakar da za ta sawar ma ya kwace maka duniyar da kake rigima da shi sannan kuma kai ma ya kai ka gidan kasu ko ba haka nan bane tana iya juyawa ko to don haka a kiyaye ubangiji ko an ɗaure ka ba a iya rige ma kimar da Allah ya maka annabi yusuf ya shiga gidan kaso amma ƙara daraja yi ko ba bane ko an kashe ka tana yiwa kisan ka shi zai ƙara maka daraja kiroki kissar gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam na fata na fahimta ta shi yasa ta ce wala yakunan min sagir ba ce wala yakunan na ba dan wannan aikin Allah ne Allah ɗaya ke cewa azam azam wanda duk Allah ce sai ya zama wallahi sai ya zama ku yi ta dundubarun ku wai ta kalbi shakal bishan ku ai yanzu baka ji Allah ce ba wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alaina wa lam yu'ta sa'atan min almal qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism dan haka ka daina bakan ka wahala ka nemi naka wajen Allah duk abinda Allah ya ba wani kai ma ka ce Allah ba ni irin wanda ma na wanda ya fina shi to sai mi إن الله على كل شيء قدير تو فلا تكونن من الممترين ما لم آية تقبع ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين نعم abinda muke faɗa a cikin ilmul munasabat karkashin irin waɗannan ayoyi muke cewa su irin waɗannan ayoyin munasabar su a zahiri take ko da baka dubi wani tafsiri ba kana iya gane munasabar shi ne don an ka ce fala takunanna minal mumtari sai an ka ce mi wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatin lahi kaga atafina shi yasa ibnu ashur yace wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatin la atfun wa huwa asrahu fi at-ta'rid bihim fatakuna minal khasirina kaga tunda an ce atafina shikenan an kare kare ka zamanto daga cikin masu shakka kaga nan ta'aridi na an ka gani ga kafirai kamar an ce su suna shakka ne an ce kada ka zamanto cikin masu shakka to su waye sun kai shakka game da inda Allah saukar kafiran makka to da wa ake kenan da su to wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi sai an ka ƙara fitowa da su a fili don an ce masu shakka ba su fito a fili ba kazzabu bi ayati llahi sun karitar da ayoyin Allah ko kuma a'a almumtanina akwai masu shakka akwai masu karyatawa to kakka zamanto cikin masu shakka sannan an kace kuma kakka zamanto cikin masu karyatawa mun gane wannan da kyau wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi kakka zamanto daga cikin waɗanda sun ka karyatar da ayoyin Allah alaran ma ayoyin Allah akwai alkau akwai at to waɗan mi ake nufi anan to kan mu ci batur saboda lokaci ya fara tahiya da ayatul kauniya da ayatul shar'iyya dukkan su ba a ƙaryata su in ka ƙaryata kauniya ka ƙaryata shar'iyya ko da baka ce ka ƙaryata ba in ka ƙaryata shar'iyya ka ƙaryata kauniya ko da baka ce ka ƙaryata ba an gane ko ayatul kauniya in ka ɗauka cikin cikin suratul waqi'a lokacin da an kai ruwa sai waɗansu sun ka ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza sai ce mi akwai waɗanda ya kafirce ma Allah nan ya kafirce ma ayatullahi alkauniya domin almatsaru yana daga cikin al'ayatullahi alkauniya sannan kuma akwai ayatullahi shar'iyya kamar alqur'ani da ka karyata qur'ani to ka karyata ayoyi kauniya da kami da ka shar'iyya qur'ani shar'iyya ne kenan shine in ka karyata shi ka karyata kauniya muna gane shi shar'iyya ne an gane ko to don haka da kauniya da shar'iyya duka ba a karyata su kaga waɗanda suke cewa ba Allah ya halitta ba akwai nature ita ce LC transform kaga sun karyata da akwai Allah wanga kahirci ne suna ne kahirci amma su suna kiran shi naturalism an gane ko naturalism wata aƙida ce ba amma mu mun ji kun ce mata naturalism at-tabi'iyyun amma mu sai mu ce muku wato ba naturalism da asunanta ba kafira kafiraturalism eh shine sunanta eh to wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati llah kakka kasance daga cikin waɗanda sun ka karanta ayoyin sun ka ƙaryata ayoyin Allah fatakuna min al-khasirin sai ka wayi gari kana daga cikin waɗanda sun kai hasara je mun faɗi hasara da nau'ukanta da kuma irin yadda take kasancewa kai hasarar rayuwarka ta duniya da lahira kai hasarar kanka kai hasarar iyalinka ko baka nan bane qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah wa min an-nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين تصننكما ويكي تشيري مونا خسارة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنا يزن الموضوع القرآني سيكا قول أن الله تي سنيا حسارة سنيا حسارة دكا تيكا تترو آيوي سنن كغا أيو كنسو دا يدى ذاك نسان تئرم ودنا أيوكا مغانا تاريغي تاكاري بوريا كشبوكا ما لم يجي آية تغبا إن الذين
إن الذين حقت عليهم كلمات كلمة ربك لا يؤمنون نعم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم نعم ابن أشور يتي تبي تبين تناسب هذه الآية مع التي قبلها kenan munasabar wannan aya ta bayyana tare da ayar da take gabaninta bima fassarna bihil ayati sabiqa ga abinda mun ka bayyana na ayar da ta gabata fa innahu lamma sabaqa ta'ridu ila al-mushrikeen shakina lokacin da Allah ya ishara ta'ridu jirwaye mai kamar wanka zuwa ga mushrikai masu shakka fi sidqi sallallahu fi sidqihi kenan fi sidqi sallallahu alaihi wasallam ga gaskiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal istishhadi alaihim aka kafa musu hujja fi sidqihi ga gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi shahadati ahlul kitab da shaida ahlul kitabi a aqaba dhalika bi annahum min zumratil firq alladhina haqqat alaihim kalimatullahi alla yu'minu an gane ko kenan nan sai Allah ya kawo hujja cewa a bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su waɗanda ba za su yi imani nan ba suna daga cikin waɗanda kalimar Allah ta tabbata a gare su ba za su yi imani ba ma'ana tun da Allah ya kawo hujjoji buku yarda ba manzonku ya kawo hujjoji buku yarda ba masana masu ilimi sun kawo hujjoji buku yarda ba shi me ya saura ai babu abin da ya saura shi yasa dama in ka ga mutum an gane ko yayi wato imani kala biyu ne akwai al-imanu al-ikhtiyari akwai al-iman al-ittirari ba abin da zai sa wasu yi imani sai in sun ga bala'i shi kadai zai sa su yi imani shi yasa wani duk ayat da zaka ja wallahi bai yarda amma da an kawo kulki ya yi tsoron kulki da aya ya yi tsoron takobi da aya ya yi tsoron bindiga da aya shi yasa Allah ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid kai kana san tsammanin banza ta tasa Allah ya wuta gwamnatocin duniya hau sun ka gidan kasu kasan kuma yasa sun ka gidan kasu saboda akwai mutanen da in an ce a bar su waje kasa ba za su zauna lahiya ba wani son yake a bar shi ya ci naman mutane wani son shi kai a bar shi ya rinka kashe mutane sai yana jin daɗi wai ya kashe mutane to a bar su to sai sai tunanin dan adam ya nuna cewa ya kamata a daure waɗansu mutane don al'umma ta zauna lahiya kuma sai kaka son kafirai su yi abin da suke so kuma su ta lahira kuma su ji daɗi ina ba zai taɓa yiwuwa ba to da haka Allah kai mu tsari to innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika ko ba haka nan bane mai jalalaini yace innal ladina haqqat ay wajabat waɗanda ta tabbata alaihim akan su kalimatu rabbika kalimar ubangijinka bil azabi da azaba la yu'minun ba za su yi imani ba wannan bakin abin da ya kawo kenan muna gane wannan to anan da anka ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna waɗanda kalimar ubangijinka ta tabbata a gare su ba za su yi imani ba nan muna da masail da ya kamata mu faɗa a gurguje kafin mu je aya waccan wato wadda kanta za mu tsaya shine cewa a cikin ilmul qira'at da yadda ake tawjihul qira'at innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ko ba haka nan bane kalimatu rabbika da kuma kalimatu rabbika akwai wato abin nan ƙira'at daban-daban ƙarƙashin wannan kenan sai zamanto kalimatu rabbika shine wato kalimatu rabbika ita ce ƙira'a ta hamza da kuma imamu yaqub da imam ibn kathir da imam abu amr da imam asim da kuma imamu kisa'i da imamu wato khalaf an gane ko sun karanta innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sauran kuma sun karanta innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun kaga kenan da imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadaniyani ko ba kadan bane to sannan kuma da wa kenan da ibnu amir shi ma bai shigo ba ad-dimashqi su sun ka karanta kalimatu rabbika to nan an ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika kuma nan kalimatu shi kalimatu kuma jam'i na ko tunda an ka ce kalimatu mufrad ne ko in kuma an ka ce kalimatu sai ce mi ya zan jam'i tunda yan kara alif da ta'un ya zan mi ya zan jam'u muannas as-salim amma nan ba a ce mai jam'u muannas as-salim sai a ce mulhaq bi jam'i muannas as-salim don kalima ba ta da muzakkar ba ta da muannas taw mun ji wannan da kyau to wagga duk kirawoyin ga mutawatirai ne alaran ma to ya an kai wagga kira'a ta zo da ifradi wagga ta zo da jam'i taw don mi kuma duk ƙur'ani ne in ka ga dama sai ka ce nan innal ladina haqqat kal alaihim kalimatu rabbika an yi muqabalatul jam'i bil mufrad rike da kyau muqabalatul jam'i bil mufrad akwai shi cikin ƙur'ani kuma kalima ismu jinsin ne tana iya ɗaukar kalimatu rabbika kalima Allah guda ta tabbata a gare su ƴan wuta ne Allah ya ce da wane da wane da wane da wane ɗan wuta ne haqqat alaihim kalimatu rabbika an gane ko kuma an ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika muqabalatul jam'i bil jam'i a zamanin wadancan Allah ya ce kalimar azaba ta tabbata gare su suka shude wadancan sun ka zo su kuma Allah ya ce kalimar azaba ta tabbata gare su suka shude wadancan sun ka zo sai an ka ce kalimatu ka gane mun gane to kalimat na sha faɗa maudu'i ne qur'ani akwai kalimomi na Allah suna da yawa ba su da iyaka ba wanda ya san iyaka su sai Allah ko ba karan bane shi yasa ya ce mi innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi can kuma cikin luqman ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu allah to da yace sab'atu abhurin mubalaga ne ba yana nufin an kana takwas kalmomin Allah su kare ba ko ma na biliyan nawa za a kawo kalmomin Allah ba za su kare wurin ba su da iyaka muna gane wannan to amma dan cikin kalmomin Allah kalmomin Allah sun cika da adalci da gaskiya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila sannan kuma kalmomin nan na Allah daga cikin su akwai ta azaba wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wannan ita ce take nufin kalimatu rabbika nan ta azaba ake nufi mun gane walau ja'atuhum kullu ayatin wagga aya tana da alaka ne da mi innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace aya kuma ta zo musu ina fata an fahimci ni da an ka ce walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace aya ta zo musu la yu'minun ba za su yi imani ba kamar wani ya tambayi Allah yanzu Allah ba za su yi imani ba kuma akwai ayoyi kaza kaza kaza sai aka ce kai walau ja'atkum kullu ayatin ko da kowace aya za ta zo musu ma'ana sai ya zama to kenan atafina akan wancan din ba sani ko mun fahimta ba in ka duba cikin littafin ar-rabt wa tanasub bain al-ayat walau ja'atkum kullu ayatin yace wa ba'da bayani anna minan nasi man qada alaihim bishaqa fala yataghayyaruna bayan Allah ya bayanin cewa daga cikin mutane akwai wanda an hukunta mishi rashin arziki da tabewa Allah kai mu da tsari fala yataghayyaruna ba sa canzawa bayyana huna annahum la yu'minuna albattata ka san batta da larabci shine yankewa batta eh to albattata ولو جاءتهم الدلائل التي لا حد لها ولا حصر قال تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم sai sun ga azaba mai radadi to in sun ga azaba mai radadi wannan suna ne mi al-imanu al-ittirari imanin da bai da mi bai da amfani na cilas akwai al-imanu al-ikhtiyari wanda da ganin da maka ka zaba tun baka ga mala'ikin mutuwa ba amma in ka ga mala'ikin mutuwa ka ce ka tuba sai mu ce ni ga tari wallahi ƙarya na kakai ba imanin gaskiya bane ko ba kadan bane da yawan mutane in kaji sun ce a gyara wallahi gyaran nan yana da wahala sun baka komi an yi muku wa'azi an ce a gyara baya ka ce baka yarda ba ka ce a fita an fita an fafata sai da an ka kai ka kasa sai ka ce yanzu a gyara a gyara ni duk wanda bai da tunani bari shi kai sai an zo an buga in an buga ya gaza kai ne kasa ya ce ayi sulhu da wa za a sulhu ai ba a yin sulhu inda aka sulhu tun ba a buga ba amma da an buga zancen sulhu ya kare to kaji da take walau ja'atuhum ai koda ta zo musu kullu ayatin kowace irin aya alaran ma ja'atuhum bai ce walau ja'atuhum wa ja'atuhunna ba kuma cikin kafirai akwai mata taglibi zanibi zukuri ala janibin inafi hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi nan alimun fa'ilun ne bi ma'anar fa'il duk da yake su malaman lugu sun ce babu shi ai almu'limu azaba mai radadi nan akwai ka'ida guda biyu na tafsiri nake son in fitar sai an mai karanta muna aya ta gaba shine ka'ida ta farko anan shine abin da ake cewa walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim akwai ijmal guda biyu anan ina fata an fahimce ni muna ganewa al-ijmal cikin al-azab akwai kuma al-ijmal cikin mi cikin ja'atuhum kullu ayatin hatta nan gaya ce ba za su yi imani ba sai mi sai sun ga azaba wadda take mai radadi to sai mu dauki guda misali an ce kafirai waɗanda kalmar azaba ta tabbata gare su ba za su yi imani ba ko da sai sun ga azaba mai radadi ina ayoyi da suke nuna haka yanzu yanzu kissa fir'auna bata ji ba da ta wuce mu ba hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين كما كان بني to almuhimmu dai wannan yana da kafirai ba za su yi imani ba sai mi sai in sun ga azaba ta zo musu ayoyi daban-daban sun yi bayanin wannan a misalce zaka iya ɗauka duk kafirai yan azaba ta zo musu su ce sun tuba sun tuba wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan ahum qa'ilun fama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin ko baka dan bane to amin amin sannan a cikin suratul shu'ara idan ma ga aidin nake nima abin nan walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawu al-'adhab al-alim fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu munzarun kalla ba za a saurara muku ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim in sun kaga azaba mai radadi sai su ce sun tuba to nan kuma ba za ta amfane su ba to nan innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik waɗanda kalmar ubangiji ta tabbata kan su layu abin nan layu ba za su yi imani ba to irin waɗanga ayoyin sai ka ɗauke su a matsayin amun makhsusun ko urida bihil khusus an gane ko ko kuma amun baqin ala umumihi in ka kalli wagga aya innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna daga cikin tafsirul qur'ani fi daw'il maqasid rike da cewa ga ka'ida ce daga cikin abubuwan da kamata ka gani tafsirin qur'ani da maqsad na qur'ani ba da tunaninka ba kai an ce waɗanda kalmar azaba ta tabbata a gare su ba za su yi imani ba haka dai ko ba haka ba to bai unwanin wa'azi ai annabi bai ce wa'azi ba a la yu'minuna an kace to in ba su imani ina za su to me me amfanin da'awa ha ko ma can cikin suratul baqara akwai irin wannan innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun to ba su imani to kuma in wani musu wa'azi kawai a bar su shikenan ai ta tahiya sakaga dan wuta shi wuta dan aljanna shi aljanna a'a can sai ya zamanto amun ne makhsusun ko urida bihil khusus manya manyan kafiran makka ne saboda suke jin daɗi cikin kafirci mai jin daɗi cikin banna da waya ya tuba ko kuma a'a nan mutane ne ake nufi waɗanda su dama Allah ya san ba za su yi imanin ba to amma kai baka san su ba tunda kai baka san su ba sai kai wa'azi in kai yi wa'azi ka dauke nauyin kanka dama kai cewa an kai kai wa'azi fa inna ma alaikal balagu wa alainal hisab in kai yi wa'azi sai gaskiya ta bayyana fa zakkir in nafati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan nar al kubra to kaji dalilin da yasa ko an ce akwai babu masu imani to sai an yi wa'azi rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul malam karanta muna aya ta ƙarshe falaula kanat amin فلولا كانت قرية آمنت فنفعها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم ما لم يسكي تيوى ابن عاشور يتي أنم فلولا الفاء لتفريع التغليط an gane ko nan tafriya ma'ana an yi reshe ne ga magana التغليط على امتناء اهل القرى من الايمان انونا كسكورن ودندا ما ابوتا القريه da sun karban imani bir rusuli da manzanni qabla an yanzila bihim al'azab kahin azaba ta sauko musu ko ba karan bane alal ikhbari bi anna alladhina haqqat alaihim kalimatu الله ألا يؤمنوا لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فإن أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم كلمة بأن لا يؤمنوا shi yasa nan kamar ana son a yi tafri'i ne ma'ana a nuna kuskuren waɗanda ba su yi imani ba sai azaba ta zo musu domin duk wanda bai yi imani ba sai azaba ta zo mai Allah zai da shi babbaka mai azaba zai yi mun gane wannan da kyau ko to shikenan mun samu munasaba wanga shine ake kira istithna'i rike da kyau me ake kiran shi istithna'i ba an ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azaba da sai kace to falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha to su wadanga nafa'aha imanuha da sun kaga azaba la yu'min hatta yarawul azab alim da mutun ya ga azaba ba a karban imani to an samu wadanda an karbi imanin su to su ne na Allah yake yin istithna'i dan ka gane ka'ida ana mata istithna'i dan ta ƙara tabbata kamar yadda turawan faransa sun ka ce l'exception confirme la règle falawla in ji mai jalalai ne bari mu ɗauki kalimat fahalla shin mi yasa kanat qaryatun ba a sa wata alƙarya ba ta kasance ba kenan uri da ahluha yace mutanen alƙarya ake nufi amanat ta yi imani qabla nuzulil azabi biha kahin azaba ta sauko ta mi yasa alƙarya ba ta yi imani ba kahin azaba ta zo mata tunda in azaba ta zo ba za a karba ba mi kuke jira ana ce muku Allah ya ce kuna wasa to fa nafa'aha imanuha sai imaninta ya amfane ta ita wannan alƙarya illa yace bi ma'ana lakin sai da to istithna'i ne munqati' gobe za mu zo mu gani shin munqati ne ko muttasil mai addurrul masul zai yi bayani da izinin Allah illa qauma yunusa sai mutanen annabi yunusa kacal an toge su ko an yi togaciya in ji malamai an gane ko qauma yunusa wannan shine qira'a mutawatira amma akwai qira'a shadda qauma yunisa yunisa alaramma akwai qira'a shadda sai mutanen annabi yunusa lamma amanu lokacin da sun kai imani inda ru'yati amaratil azabi lokacin da sun kaga alama azaba shine amara an gane ko walam yu'akhkharu ila hululihi walam yu'akhkhiru ila hululihi busu jira ba sai da azaba ta kawo gab da gab kashafna anhum azab alkhizi fil hayati dunya sai munka yaye musu azaba ta wulakanci a nan duniya wa matta'nahum ila hin munka jiyar da su dadi har zuwa wani dan lokaci in qida'i ajalihim har sai lokacin da ajalin su ya kare su kadai an ka samu Allah ya ma wannan to anan tambayar da zamu yi me yasa su Allah ya musu wannan saboda Allah ya san su in sun ka dawo sun dawo ba za su kuma kafirai ba amma sauran da Allah bai karba ba ya san ba za su zama nagari ba dan Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibuna sannan sai ka dauki alaran maqaidatul ijmal wat tafsil an kawo annabi yunus ba a kawo mutanen shi ba kissa shi ta fi zuwa mufassala a can cikin suratu al-asafat wa inna yunus laminal إذ أبق إلى الفلك ال- فساهم فكان من ال فالتقمه الحوت وهو فلولا, فلولا أنه كان من ال للبث في بطنه إلى يوم فنبذناه بالعراء وهو وأنبتنا عليه شجرة وأرسلناه إلى مئة ألف فآمنوا فمتعناهم الإجمال والتفصيل وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين سيكي جمع أطراف القصة mun gane da kyau to sauran bayani sai gobe in Allah ya samu na cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada amin wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh